لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kanza tattarwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'awati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin namu na Sunan Abi Dawud yau muna 24 ga watan Zulhijja hijira daga Makka zuwa Madina 1446 shekara miladiya 2025 wannan shine darasin mu na 35 a cikin kitabus salah kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu ana gaba sai ce ومن ذا الذي ترجو ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه wannan baitin wanda yake shahararri har ma ya kasance wani karin magana ga larabawa don saboda mahimmancinsa kuma wannan baitin idan ka fahimce sa ka rike sa akan ka yi amfani da shi a rayuwarka to za ka kare da kowa lahiya ya ce idan kun tafi kullum umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu yace in dai har kai ka kasance a cikin komai da an maka lahi karami da babba kawai sai kai ta hada kai komi ko da cikin hada ne kake yace to ba za ka samu abokin da wataran za ka rasa abokin da ma za ka ma hada ma'ana a ɗabi'ar mutane suna kyamar mai mi suna kyamar mutum mai yawan hada wannan shine kenan shine yace idan ka kasance mai yawan fada to wataran zaka ma rasa abokin da zaka yi masa fada sai a yake cewa fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifun dhanbun marratan wa mujanibu kayi abota da dan uwanka ka zamna da dan uwanka tare da kuka san da cewa wataran zai maka laihi wataran kuma ya nisanci laihi dama ɗabi'ar ɗan adam kenan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bani adama khata ko khata'in ɗan adam gaba ɗayan su masu kuskure ne kenan yace in dai har kana so ka samu aboki wanda baya kuskure to ka zauna ma kai kadai in kuma ka ce sai ka zamna da wasu to ka san da cewa wataran za su maka laihi wataran su ne wataran su yi daidai sai ce wa man dalladhi tarda sajayahu kullaha kafa bil mar'i nablan an tu'adda ma'ayibu wane ne ya isa a ce baya baya da laihi daidai kawai yake da yace ai ya ishi ma abun alfahari ga mutum ya ishi daraja ga mutum a ce laihinsa kaɗan ne ana iya kilge laihinsa yanda yan uwa masu girma a takaice dai abinda wannan yake nuna muna duk yanda muke zama da mutane to dole sai sun yi mana lahi wataran sun yi mana daidai domin ɗabi'ar su ce da haka mu kasance masu haƙuri da waɗanda muke zama tare da su Allah maɗaukakin sarki cihi yake cewa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim kace Allah yace wanda ma kake da adawa tare da shi ka zamna da shi kawan masoyi to ina ga wanda yake dan uwanka idan an ce makiyinka ma ka zamna da shi kawan masoyinka to ina ga masoyin naka sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan mutun ya munanta maka kai mai dami shi da abin da yake mafi kyawu wannan abu ne wanda yake mai wahala amma in Allah ya siffanta ka da shi to za ka rabauta na fatan Allah ya ba mu ikon haƙuri da waɗanda muke zaune tare da su a yau za mu tashi tafri'u abuwa suturati rarrabewan babubukan da suka yi bayani akan sutura za mu gani babubuka ne masu yawa ƙarƙashin sutura wanda za ku ga a cikin wani littafi babi guda kawai ake masa tukun wani littafi sutura kawai ta sallah bayani ne mai yawa a ciki hadisai ne masu yawa a ƙarƙashin wannan mala ce babu ma yasturul musalli babu mai bayani akan abunda mai sallah zai yi sutura da shi daidai gwargwadon abin da ya kamata ka sa sutura abin da ake ce ma sutura a wajen sallah shine abin da za ka sawa gabanka don ya kare ka daga masu wucewa ma da ya ce hadisi na farko haddasana muhammadu ibn kasirin al'abdi haddasana isra'ilu an simakin an musa ibn talha an abihi talha ibn ubaidillahi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل idan ka sanya a gabanka kwatankwacin bayan surdin raƙumi an gane ko shine mu'akharatin rahali raƙumi yana da surdi wanda akan shi ne ake hawa to surdin raƙumi yana da tuntu guda biyu kamar haka yake misali ga nan za ka zamna nan shine mu'akhara bayan surdin nan kuma inda tuntu ɗan ƙarami shine gaban surdin kenan kwatamukacin bayan surdin raƙumi idan za ka yi sallah manzo Allah ya ce ka sanya sa in ka sanya sa fala ya duruka man marra baina yadaika ba zai cutar da kai ba wanda ya wuce a gabanka haddasa al-hasanu بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل عطاء يتي أبن دعك تما آخرة الرحل كوم آخرة الرحل ذراع فما فوقه shine abin da ya kai tsawon zira'i har zuwa abin da ya sama kina abin da wannan hadisi ke nunawa idan za ka yi sutura abin da ake so ka yi sutura da shi ya kasance alal akalla tsawonsa ya yi tsawon zira'i zira'i shine daga gwiwar hannu zuwa meke da suna kamin a kai tahin hannu tsawon nan shi ake ce ma zira'i to tsawon abin ya kasance haka shine mafi karanci zuwa abin da ya sama kenan حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن نافع عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع بن النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد وزع الله يكسنتي إذا زي هتا أرانا العيد أمر بالحربة ينا أمرني دا الحربة ونتن كرم ماشي لنا وزع الله صلى الله عليه وسلم فتوضع بين يديه سي أسن ياشي أقبانسا فيصلي إليها سي مزع الله يسلى أبايا ونن دم ماشي wannasu wara'ahu mutane su kuma suna bayansa wa kana yaf'alu dhalika fi safari kuma ya kasance yana aikata haka a cikin balaguro famin thamma ittakhadha al-umara'u daga wannan lokacin ne a sarakuna su ma suka riki wannan kin wannan al'adar ta tahiya da mashi duk in za su tai wajen idi sai su biya da mashi wannan mashin sai a daka musu shi a gaba kenan dai sun samo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik haddathana hafs ibn umara haddathana shu'bah an aun ibn abi juhayfa an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim bil batha'i manzon Allah ya musu salla a batha wa bayna yadayhi anazatun a gaban shi kuma akwai anaza anaza wani me yake da suna wata 'yar sanda ce daga ke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take kaman mashi az-zuhra raka'atayn ya sallaci az-zuhr raka'a biyu wal 'asr raka'atayn la'asar ma raka'a biyu yamurru khalfa al-anazati yana bi gaban wannan sandar al-mar'atu wal himaru mace da jaki duka suna bi a takaicen wa masu girma wannan babin hadisan da suka zo suna bayanin alal akalla abinda za ka yi sutura da shi ya kasance tsawonsa bakin zira'i ne zuwa abin da ya sama to za mu gani a nan gaba abin da bai kai zira'i ba ya halatta a yi da shi ya halatta ka yi tarase tare a gaban a gabanka ka yi sallah da nuhin wai sutura ce an gane da kyau ko za mu gani a nan gaba mala ce babul khatti ga mawurin na ashe babul khatti idan lam yaji da asan babu mai bayani akan shin ya halatta mutum ya yi zane a gaban shi ga ƙasa idan bai samu sandar da zai sawa ba a matsayin sutura حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو أمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا أبو أمر ياجي كاكنشي كوكما كاكنشي ياجي أنه سمع جده ياجي كاكنشي حريثا wanda ake ce ma Hurayth yuhaddithu an Abi Hurairah yana bada labari daga Abu Hurairah wanda kakan nashi tabi'i ne anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala akan cewa manzon Allah ya ce idza salla ahadukum idan dayanku zai yi sallah falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an to ya sanya a gabansa wani abu fa in lam yajid idan bai samu ba falyansib 'asan to ya dasa wata sanda ashe kun gani suturan ma ana gabatar da sanda ana gabatar da abun da ba sanda ba domin ita sutura abun da aka yi so shine abun da zai liƙe ka an gane da kyau ko yanzu wanda zai zo ya sallah anan ya hi cikar sutura wanda zai zo yayi anan niyan ya hi shi kuma wanda zai aza katakon nan wanda shi kuma zai aza katakon nan ya hi wanda zai aza sanda ana gane da kyau ko duk lokacin da ka suturta duk lokacin da abin ya yi faralar ta karuwa kina idan mutum bai samu abu mai kabri ba ko mai girma to ya sanya sanda fa in lam yakun ma'ahu asal idan bai kasance tare da shi ba akwai sanda falyakhtut khuttan to yayi tarasi ma'ana yayi zane yayi zane a gaban shi thumma la yadurruhu ma marra amamahu bayan wannan duk abin da ya bi a gabansa ba zai cutar da sallarsa ba wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba haddasana muhammad ibn yahya bin faris haddasana ali ya'ni ibn al-madini an sufyan an isma'il ibn umayya an abi muhammad ibn amr bin hurayth an jaddihi hurayth rajulun min bani uzra da kakansa hurayth wani ne daga cikin mutanen banu uzra an abi hurairata an abil qasimi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira ya rawaito daga baban qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa dhakara hadith al sai ya ambaci hadisin nan na zane a gaba idan ba a samu abin yustura da shi ba qala sufyanu sufyan yace yana nuna sufyanu sauri lam najid shay'an nashuddu bihi hadha hadisi sufyan ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne yace ba mu samu wani dalili da zamu iya karfafa wannan hadisin ba na cewa ayi zane walam yaji illa min hadha alwaji kuma hadisin bai zo ta kowace huska ba in ba wannan ba qala yace qultu li sufyan sai nace ma sufyan innahum yakhtalifuna fihi kuma ko mutane sun samu sabani game da wannan hadisin an gane da kyau ko game da shi wannan muhammad kin wanda ya rawaito hadisin fatafakkara sa'atan yace sai yayi tunani kaɗan sun makala sannan sai ce ma ahfazu illa aba muhammad ibn amr ni abunda na haddace abu muhammad bin amru ne ba muhammad bin amru ba an gane da kyau ko kenan sun yi sabani ne a wajen shi muhammad bin amrukin a takamamman sunan nasa wanda wannan saɓani yana daga cikin abin da ya shayo raunin hadisin kala sufiyan sufiyan ya ce kadima hahuna rajulun ba'da ma mata isma'il wani mutum ya zo a nan bayan isma'il ya rasu bin umayya fatalaba hada shaikha sai ya nemi wannan malamin shine aba muhammad hatta wajadahu har sai da ya same sa fasa'alahu anhu sai ya tambaye sa game da wannan hadisin da ya ji labarin an ce shi ya rawaito sa fa khalata alaihi sai ya cakuɗa hadisin bayan da ma ya faɗi sa a can farko ba yana ɗaya daga cikin abin da yake sa hadisi ya rauni shine idan ya kasance an samu alkhalta a cikinsa saɓani a wajen riwayar daga mutum guda kuma yana ɗaya daga cikin wataran abin da yake samun wasu daga cikin malumai idan suka tsuha to iliminsu yana rauni sai ya kasance suna sa hadisan da suka haddace ana cikin juna qala abu daud abu daud yace wa sami'tu ahmad ibn hanbal naji ahmad dan hanbal su'ila an wasfi al-khatt an tambaysa game da siffar al-khatt an gane da kyau ko shi zanen nan da aka ce mutun yayi in bai samu sutura ba ya zai domin ahmad bin hanbal yana ɗaya daga cikin malaman da suke ganin halaccin yin zane an gane ko baka samu abin da zaka sa sutura ba to sai kai tarase to wannan tarasan wannan zanen da za ka yi an tambayi tsaya ake yin sa tsaye ake yin sa ko kwance ake yin sa ko kurwa ake yi an gane da kyau ko na'am yace faqala sai sai Ahmad bin Hanbal yace haka da ardan mithl al-hilal zaka yi sa a kwance kaman jinjirin wata an gane ko ma'ana zaka yi shi haka ana ganewa shine ma'anan aradan kenan a kwance مثل الهلال كتنكتن جنجر وتا قال أبو داود أبو داود وسمعت مسددا قال ناجي مسدد هنا وقال ابن داود الخط بالطول يتي آه ابن داود ياتي الخط بالطول معنى شي زانن نن da tsawo ake yin sa kun san a larabci akwai abubuwa guda biyu akwai al'ard akwai at-tul al'ard shine kai kai zane a kwance atul shine kai shi me kai shi a tsaye an gane ku kenan kun ga sai aka samu su malamai kuma suna ganin zanen ya za a yi sa a tsaye za a yi sa maimakon maimakon a kwance qala abu daud abu daud yace wa sami'tu ahmad ibn hanbal naji ahmad bin hanbal wasafa al-khatta ghayra marratin ya siffanta zane ba ma sau guda ba faqala sai ce haka da ya ce haka ya'ani yana nuhin bil'ardi a kwance hauran dauran an gane ko hauran dauran haur shine tahiya daur shine komowa ma'ana ka je ka komo haka za ka yi zanen mislal hilal kamar shinshirin wata mun'atifan da yake a karkace shine mun'atif ay mun'arij mun'arijan kenan za ka yi shi haka sai ka komo jayid wannan hadisin bai inganta ba amma duk da haka kuma ahmad bin hanbal a ra'ayinsa ba ma shi kaɗai ba an ce hada al'imamu al'auza'i shi ma yana da wannan ra'ayin domin al'imamu ahmad bin hanbal yana ɗaya daga cikin mazhabarsa al'amalu bil hadithi da'ifi idan lam yarid hadithan sahihan fil mas'ala am qawlun min aqwali as-sahaba yana daga cikin mazhaba ta imamu ahmad bin hanbal shi yana ganin halaccin yin aiki da hadisi da'ifi in babu hadisi sahihi ko magana daga cikin mangunin sahabbai a cikin matsala ba a samu magana daga cikin mangunin sahabbai ba da suka nuna za ka yi zane in babu me in babu sutura kun babu hadisi sahihi akan haka to an samu hadisi da'ifi to shi a ra'ayinsa aiki da hadisi da'ifi ya yi aiki da wata magana ta wani malami wanda ba sahabi ba ba san ko ana gane da kyau ba tunda mafi yawancin hadisi da'ifi ana daga cikin abin da ke sa a same shi jingina wani malami zai tsammanin maganar sahabi kaza maganar manzon Allah ce to in yi jingina ta ga manzon Allah sai a ce ni sai a ce bata inganta ba da'ifi ya ce alhali kuma ya jingina ta ga sahabi ta zamanto me sai ta zamanto ta inganta to shi yasa shi mazhabi na imamu ahmad bin hanbal wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da ake kama mazhaba ta imamu ahmad bin hanbal amma in ba shi ba a cikin mazhabobin nan babu mazhaba wadda ta yi riko da sunna kawo mazhaba ta imamu ahmad bin hanbal domin shi riko da sunnan ne ya saba ce a yi aiki da hadisi da ifi an gane da kyau ko don saboda shi da bai ce a ce a ce ga hadisi kuma an rinjayar da maganar wani malami akan me akan akan akan hadisi mu karanta hadisi na karshe sai mu gani sauran malaman su kuma ya suka ce حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة ناغ شريك يا من صلى ا me yake da suna a cikin wata a sallah ta gawa al-asr lokacin la'asar fawada akalan suwatahu baina yadaihi sai ya dora hularsa a gabansa ya'ani yana nuhin fi faridatin hadarat lokacin da sallar farilla ta halarta sun zo jana'iza ne bayan an kare sallar jana'iza sai kuma lokacin wata sallah yayi yana nuhin sallah ta farilla imma la'asar ko magriba tunda lokacin la'asar ne ake jana'izar to da za su yi sallar shine sai ya doko hullarsa ya aza a gabansa don ta zamanto me don ta zamanto sutura a gare sa wannan hadisin sahihi ne kenan kun ya nuna ya halatta mutum yayi sutura da mi da hullarsa kun ga falalar yawo da hulla ko musamman in irin hullar nan ke kube in ji hausawa mai dan girman na kun ga ita za ta fi muhimmanci amma in taba ni ka ji hadisi ce mu gani wa ke taba ni ka ji hadisi ta malam biliyamin ta jan kasa in ita ce kun gani ba za ta yi sutura da kyau ba a takaicin wa masu girma malamai sun yi saɓani harshen wannan hadisin da ifi na yin zane in babu sutura ana aiki da shi ko ba aiki da shi mu gani imamu ahmad bin hanbal ya ce za a aiki da shi amma malik da mazhaba ta shafi'iyya su sun ta yi akan cewa ba za a yi ba ba za a yi aiki da hadisin ba nan saboda bai inganta ba kenan in baka da abin da zaka sawa ga sutura a suturarka to kada ma ka ba kankanin wani yin wani yin zane an gaye da kyau ko don ba za ta ba za ta amfani ka ba wallahu ta'ala a'lam to ku miye ra'ayinku ayi zanen ko kuma ka ayi zane a in kana da hulla ka dora in kana da hulla dora hulla ka yayi to zanen irin su da yake da suna su o'o ne da ba su sa hulla to ya za a yi wannan shi ne kenan a ga wata shawara takalminka ko akwai mai yawon zuwa takalmi su a dacin akwai wanda ba su da takalmi na tsananin talauci ba ma takalmi ba zanen da ma za a sa yana wahala balle takalmi to shi yasa su wannan musu ma kazancin takalmi ba amma mu yanzu takalminka kana iya musamman ma ka dora guda akan guda sai ka ga sutura ta yi wallahu ta'ala a'lam babu salati ila rahila babu mai bayani akan sallah a bayan dabba ma'ana kana da taguwa sai ka sanya ta gaba ka yi sallah ta kasance maka sutura ya halatta haddasana usman ibn abi shaiba wa wahab ibn baqiya wa ibn abi khalaf wa abdullah ibn sa'id qala usman حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره manzo Allah ya kasance yana sallah sai ya sa taguwarsa ta kasance masa sutura wannan ki ne ke nuna halaccin ka sa dabba ta yi maka sutura amma daga cikin dabbobin banda me jaki da me kuma da kare an gane da kyau ko su in kai da su to wannan kayan aikin banza ne wai layya da kare an gane da kyau ko kayan aikin banza ne wai wanke iga da hutsari wannan shine kenan su ba a sutura da su to maimakon dabba kuma yanzu abun hawa velonka ko motonka ko motarka mali ce babun ila salla ila sariyatin aw nahwiha aina yaj'aluha minhu idan mutum zai yi sallah a wajen ɗaya daga cikin gimshikai na masallaci to wani bangare zai sa gimshikin حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة, أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباءة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود بن تبغن منظر الله با ينا سلا أوجن وني جمشكي نئتي شيني عود wala amudin ko kuma wani gimshiki na katanga wala shajaratin ko kuma wata ittanya illa ja'alahu ala janibihil ayman face ya sanya wannan gimshikin ko katangar ko icce a bangarensa na dama awil aisari ko kuma bangarensa na hagun wala yasmudu lahu samdan baya sanya sa gaba kawan mai bauta masa shine abin da yake nihi wala yasmudu lahu samdan ay la yaj'aluhu tilqa wajhihi hadisin wannan ko ba a ce maka da yishi bane amine ne abinda an ce a yi sutura in ba da wauta ba kuma ya za a ce ba san in kun gane ma hadisin yadda ya ce yanzu kai ne ka zo masallaci yanzu kana so ka yi sallah kusan gimshikin ka wai a'a yanzu in za ka yi sallar ka koma can wajen dama nan haka sai ka sa gimshikin hannunka na dama ba za ka sa shi a gabanka ba kenan bai zama sutura ba bai zama sutura ba domin in kana nan ne yawan waga katanga ba sutura ba ce gare ka amma in kana nan waga katanga mai ce gare ka sutura ce gare ka za mu gani masafar da tsawon abin da ake so a samu tsakaninka da kai da abin da yake sutura gare ka wannan hadisin da a ce ya inganta da yana ɗaya daga cikin abin da mustashirikun suke buga dalil da su akan cewa musulmai sun ce ba a bautar gumki amma su kuma sun zo suna bauta ma ka'aba an gane da kyau to wannan shine kenan to amma mu kuma ka'aba muke bauta ba mi muke bauta ba ubangijin ka'aba su kuma masu gumki in suna bautarwa suke bauta ma a ran suwa suke bauta ma al'umuru bi maqasidiha innamal a'malu binniyati shi yasa Umar idan ya zo a wajen Hajarul Aswad in ya sumbace sa sai ce inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka in ya sumbanci dutsen sai ya ce na san da kai dutse ne fa baka an hanarwa baka cutarwa ba ma dan naga manzo Allah ya sumbace ka bane da da ma zan sumbace ka ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam bale ce babu salati ilal mutahaddisina wan niyami babu mai bayani akan sallah a wajen idan aka ce ila yana dokar wajen kuma yana dokar kasa abu gabanka ana gane da kyau ku amma tun da babin sutura ne ana nuhin kasa su a gaba babu mai bayanin yin sutura da mutanen da suke hira ko wanda suke kwana kun san da ya halatta kai sutura da mutum an gane da kyau ko wannan shine kenan to wanga zai nuna mana har ya halatta kai sutura da mutanen da suke hira mutum na zauna hira sai ka kai sutura da shi ko kuma yana kwana kai sutura da shi kai sallah a bayan shi حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن ابن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق أمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له نتي مسا يعني لأمر بن عبد العزيز ينعنه ياتي مع عمر بن عبد العزيز حدثني كو حدثني عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يا بني لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكن شوى منظم الله قال ياتي لا تصلوا خلف النائم kada ku yi sallah a bayan wanda yake kwana walal mutahaddifi ko kuma wanda yake cikin hira hasan kuma hadisi ne mai kyau kada ku yi sallah bayan mai mi mai kwana ko kuma bayan wanda yake zamna ne yake kawai yana hira shi to sai dai kuma an samu hadisi sahihi wanda ina tsammani ma ya zo ɗaya daga cikin bukhari ko muslim akan cewa manzo Allah yana sallah da dare Aisha tana mi tana gaban shi bayan ma Aisha an samu ina tsammani bayan Aisha akwai ɗaya daga cikin matan manzo Allah ina tsammanin Ummu Salama ce ita ma ta ba da labarin haka manzo Allah na sallah tana gaban shi kuma a kwana to kuma anan manzo Allah yace kada ku yi sallah a bayan mi a bayan mi mai kwana ya za a yi haɗa wannan hadisin hadisan guda biyu idan mu kuma ta ba akwai ka'ida da muke yawan kawa in mun ka irin wannan daga cikin qawaidul jam'i bainal adilla ka'idodi na hada dalilai wanda suke a zahiri kamar akwai cin karo suke cewa idza naha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shay'in fa khalafahu bi fi'lihi fayakunu al-fi'lu al-mukhalifu sarifun lin-nahyi min at-tahrim ila al-karaha idan manzon Allah ya hana ayi wani abu sai kuma aka samu shi ya aikata irin wannan abu to aikin nan na manzon Allah yana nuna abin can da ya hana ba haramun bane makruhi ne ba san ko an gane da kyau ba manzon Allah ya ce kada ku yi sallah bayan wanda yake kwana kai tsaye kuma annahu yaqtadi tahrim in manzo Allah yace kada ayi kai tsaye haramun ne to amma yin sai nuna ba haramun bane sai ya nuna cewa a makruhi ne ba a so kai amma in kai babu wani laifi ana ganewa da kyau ko kenan makruhi ne kai sutura da wanda yake kwana ko kuma kai sutura da wanda yake yana zaune na hira amma kaga mutum na lazumi ko yana zama yana karatun Kur'ani sashi kai sutura da shi wannan shine kenan musamman irin masallatan da babu gimshiki haka wallahu ta'ala a'lam mali ce babu dunuwi min sutrati babu mai bayani game da kusantuwa ga sutura idan ka sa sutura ana so ka kusantu zuwa gare ta daidai gwargwadon me zamu gani حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم معناه ta isar da hadishin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa manzon Allah ya ce idza salla ahadukum ila sutratin idan ɗayanku zai yi salla ga sutura ma'ana ya sa sutura a gaban shi falyadunu minha to ya matso zuwa ga suturar yayi kusa da suturar tasa la yaqta'u ash-shaytanu alaihi salatahu domin kada shedan ya katse masa sallarsa me ma'anan ya katse masa sallarsa za mu gani nan gaba قال أبو داود أبو داود ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم وسن سكتي عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده أنسى مساباني جمدا سند حديث a ƙarshe dai hadisi ne wanda yake sahihi wannan hadisin shine dalilin da malamai suke cewa as-sutratu tamna'u istila'i ash-shaytani lil musalli sutura tana sa mutum ya meke da suna tana hana ma shedan ya samu galaba akan mutum ya mutum ya rika yawan wasuwasi a cikin sallah domin nan da manzon Allah ya ce idan mutum ya sa sutura ya kusantu zuwa ga suturar don kada shaidan ya katse masallama na suka ce ya katse masalla ayyu wasu su lahu ya sanya masa wasu wasi a cikin wannan hadisin abu mai muke fahimta na farko ko ka sa sutura in dai har suturar tana nesa gare ka an gane da kyau ko to ba za ka samu fa'ida ta nisanta daga shaidan ba ta nisanta daga wasu wasin shaidan sannan kuma na biyu yana nuna mana ashe yin sutura wadda ta dace tana taimaka ma mutum a wajen natsuwa a cikin mi natsuwa a cikin sallah bil misali tadhil maqal yanzu mutanen da suke sallah a can waje da mutanen da suke sallah a nan ciki suwa suka yi natsuwa a zahiri ko lana zawahir wallahu yatawalla sara'ir abinda cikin zuciya ba mu sani ba amma dai a zahiri masu natsuwa su ne wanda ba su ganin kowa duk inda ka wannan misalin sutura sai na tuna da hadisa ta majnunul laila wanda na taɓa baku ita mutane ne irin masu sallah a waje irin masallacin nan na na waje suna sallah sai majnunul laila ya wuce sunan wani ne wani sha'in ne na jahiliya ya wuce a gabansu su kuma suna sallah yanzu an kare sallah an sallame can sai ga majnunul laila ya wuce ke sai aka tare su aka ce kai ina za ka tai kana biye da kare alhali kuma ga mutane suna sallah sai ce kai lokacin da na wuce kun ganni ya ce eh suka ce mishi imana muninka ya ce kuma sallah kuke yi a gaya da kyau suka ce masa eh sai ce to ni wallahi ban gan ku ba law kuntum tuhibbuna allaha kama uhibbu layla lama ra'aytumuni ya ce da kuna son Allah kamar yadda nake son laila to da lokacin da zan wuce ba ku ganne ba domin ni son laila yasa da naga karen laila ya kasance ba abun da nake gani in ba laila ba wannan shi da kenan wai mai taɓa hankali ne wai ba su ga amsa wannan shi da kenan malici haddasa qanabi wal nufaili qala حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم qala akhbarani abi an sahl qala wa kana bayna muqamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayna alqibla ya kasance tsakanin tsayuwar manzon Allah da alqiblarsa mamarru anzin daidai gwargwadon biyawar me yake da suna yar akuya ko kuma dan bunsuru shine a me yake da suna al'anas ita ce al'unsa min al-ma'is qala abu daud abu daud ce al-khabru lin nufaili wannan hadisin na nufaili ne maimakon al-qanabi jayyid abinda wannan hadisi yake nufi yanzu manzo Allah in yana sallah ga suturarsa misali gashi nan ga suturarsa to tsakanin shi da shi da suturarsa idan zai yi sujada inda 'yar tumkiya za ta bi ta wuce ne ana gane da kyau ko tsakanin shi da shi da yake da suna suturarsa daidai gwargwadon inda 'yar tumkiya za ta bi ta wuce kina wannan sai nuna ashe suturar ana so a mi a kusanto da ita a kusanto da ita wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam kenan yana da kyau mu yi kokari mu rika sallah a masallacin da suke da cikakken sutura shi sa yana ɗaya daga cikin shirin zama kasuwa an gane da kyau ko musamman in ba da wata larura ba domin masallacin nan kasuwa mafi yawancin su ya suke a bisa kan hanya ne suke babu sutura isassa akwai masalla akwai giran marshe misali in zaka tai akwai wani rima bakin hanyar da za a yi sallah in za a sallar mata suna zazzaune a bisa kan bancicukansu suna hirarsu suna jiran ku kare sallar ku zo ku saida musu kuna majin hirarsu suna yi kun ji 'yan kasuwa sun wace da shahidin mutaniya wannan shi ne kenan na'am malai ce babu ma yu'marul musalli an yadra'a anil mamarri baina yadayhi umurnin da aka yi ga mai ga mai sallah akan cewa ya ture wanda zai wuce gabansa kun shi umarni ma ne aka ce umarnin da aka ma mai sallah ya ture wanda zai wuce a gabansa amma akwai sharaɗi na turewa fa za mu ga sharuɗa a nan gaba حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مزع الله ياتي إذا كان أحدكم يصلي idan ɗayanku ya kasance na sallah fala ya da ahadan ya murru baina yadayhi kada ya bar kowa ya biya a gabansa wal yadra'hu mastata'a ya ture sa daidai gwargwadon iyawarsa fa in aba idan yaki akan cewa sai ya wuce duk da ana ture sa falyuqatilhu to ya yaƙe sa fa inna ma huwa shaytanin domin shi shaidan ne ba wai mutuna a shaidani ba a wata riwaya ta fassara fa inna ma'ahul qarin an gane ne ko domin tare da shi akwai alqarin kun gani shine ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'da da in ka fassara wannan hadin sai ka ce a wannan mutumin shaidani ne an gane da kyau ko a ana nufin shaidan ne ke mi ke turo sa shaidan ne ke turo sa حدثنا محمد بن الألاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا ينكو زي صلى فليصلي إلى سترة تيي صلى أوجن سترة يسا سترة أجبانسا وليدن منها كما يكسو يغسو زوا سترة ثم ساق معناه سنسي كرارو معنى وانشان حديث دي جباتا حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مسرة بن معبدني اللخمي لقيته بالكوفة يتناها أدشيني أكوفة قال يتي حدثني أبو أبيد حاجب سليمان حاجب سوني ما سسران قوها أنغاني دكيوكو من يموتاني سنة دا حاجب حتى من يمالمي ما سنة دا حاجب ألوكة مغباتا ba kowa ke shigowa wurinsu ba lokacin da ya ga dama wannan shine shine hajib kenan hajib suleiman wanda yake mai tsaron kohar suleiman ne ɗaya daga cikin manyan malumai ƙwale ce ra'aitu a ta abna zaidin laifi amma yanzu da irin wannan zamani wani malami sai a ce ɗan girman kai ne ana gane da kyau sai a ce masa ɗan girman kai kwanan nan ma ya faru da shek aminu daura ko hafizahullahu ta'ala wani ya zo ganin shi wai dan bai samu ganin shi ba wai malamai sun koma kamar 'yan siyasa kamar yadda in za ga ɗan siyasa sai ka yi protocol shi ma malami sai ka protocol sai mu ce ka kai ka ma raina malamai ka san malamin sun yi ba 'yan siyasa daraja ai ka mai da malamai ba ai ka kama su da 'yan siyasa musamman 'yan siyasa zamanin hitsararru wanda su da iblis me yake da suna bambancin su kaɗan ne na kenan shi ne ya ce ra'ayutu ata abna zaidin laisi na ga ata a ɗan zaid allaisi ƙa'iman yana tsaye yusalli yana salla fa zahabtu amurru baina yadayhi sai na tahi in bi a gabansa faraddani sai ya maido ni ya hana ni wucewa sun makala bayan ya kare sai ya ce haddasa ni abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce man istata'a minkum duk wanda yake iyawa daga cikin ku Allah ya hula bainahu wa bain qiblatihi ahadun akan kada wani ya shiga tsakanin shi da al-qibla falyaf'al to ya aikata duk wanda zai iya kada kowa ya bi tsakanin shi da alƙibla to ya mi to ya aikata ana gane da kyau ko duk yanda za ka iya yi in ta kai ka zubda mishi haƙura zubda mishi haƙura jayyid مالك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك أما رأيت من أبي سعيد zan baka labarin abun da na gani ga sa'id yana nuhin sa'id al-khudri wa sami'tuhu minhu na gansa kuma naji daga gare sa kenan na gani a aikace kuma naji a fade dakala abu sa'id ala marwan abu sa'id ya shiga a wajen marwan fa qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in idan ɗayanku ya yi sallah ko yana sallah zuwa ga wani abu ya suturuhu minan nasi da ya suturta sa daga mutane fa'ara da ahadun sai wani ya so an yajtaza baina ya daihi ya wuce a gabansa falyadfa fi nahrihi to ya ture kirjinsa shine falyadfa fi nahrihi ya ture kirjinsa an gane da kyau ko? amma a nan kun gani akwai akwai fa'un ashartiyya fa'un ta sharaɗi aka ce sai idha sai in lokacin da zaka sallar akwai mi a gabanka akwai sutura a gabanka sannan ne in wani ya zo zai wuce kai mi ka hana sa mafhumul mukhalafa kenan idan ba ka da sutura a gabanka wani ya zo zai wuce a gabanka kenan ba ka da damar ka hana shi ya mi ka hana shi ya wuce domin kai ka fara sabawa sannan aka saba maka wannan shine kenan kenan sai mala yace fa in aba idan yaki manzon Allah yace idan yaki lokacin da ka ture sa yaki da lalama falyuqatilhu to ya yake sa fa inna ma huwa shaytanun domin shaydani ne ke turo sa qala abu daud abu dawud ya ce kala sufiyanu sauri sufiyanu sauri ya ce ya murrun rajulu ya tabakhtaru baina yadayya mutum zai iya biyowa yana tahiya ta takama da nuhin zai wuce a gabana wa ana usalli alhali ina sallah fa amna'uhu sai in hana sai wuce wa yamurru da'ifu amma mai rauni zai iya zo ya wuce fala amna'uhu sai in ki hana sa ma'ana in na masa ishara yake tsayawa sai in kyale sai ya wuce abinda wannan hadisin yake nihi da hadisin mai yake da suna matanikin da kuma magana ta sufiyanu sauri shine na farko sharaɗi guda biyu ke da kwai dangane da ka hana mutum ya wuce a gabanka in kana sallah sharaɗi na farko in ka sami in ka sa sutura a lokacin kana damar ka hana kowa ya wuce sharaɗi na biyu wanda zai wucewa ka lura an gane da kyau ko? ka yi ƙarhin shi an gane da kyau ko? ko kuma ƙarhinka ya kai ga wanga in kan nausa masa kulli yana iya somewa an gane ma'ana mai rauni ne sosai domin shi ne abinda za mu fahimta a cikin maganar sufiyanu sauri domin sufiyanin sauri ɗaya daga cikin mujahidai kuma malumai masu ƙarhi kuma masu da'awa ya ce in na ga mutum yana nuna isa yana so ya zo ya wuce to ni ma sai in nuna masa isa in hana masa ya wuce amma in na ga mai rauni ne irin wanda ko mai yake da suna ko ko busa shi ne yana iya faduwa yace sai wace wannan in na hana masa yake wuce yake tsayawa sai in kyale sai ya wuce dan saboda kada yi mishi ana gane da kyau ko to kenan kwantarar kin kada ka yi mishi to kai kuma kai hankali kada ami kada aji baka wannan shine kenan a takaice ne uwa masu girma al'amari na sutura al'amari ne da manzo Allah ya kai makura sosai a wajen a wajen kula da shi mu shi ma wanga hadisin wannan zai kara ba mu tsoro mutane da yawa suna kuskure a wajen wannan kai baka sa sutura ba mutum zai zai wuce kuma ka ce ba zai wuce ba an gane da kyau ko irin wannan kawai banka din shi ka wuce an gane da kyau tunda shi ya saba kai abba ka so ka meke da suna abi ka'ida banka din shi ka wuce kawai gobe kenan sai ya sa sutura babu ma yunha anhu min al-mururi bayna yaday al-musalli bayan wannan kuma akwai wani kuskure shine ana cikin sahu sai mutum ya zo don ya je ya shiga cikin wani sahu kana biyowa sai wani ya tsaida ka yanzu wannan tsaidawar da ya da Allah ta dace a malamai suka ce suturatul imami suturatul lil ma'mumi suturar liman ita ce suturar mamu in kana bayan liman duk wanda zai wucewa ya wuce fala ya turruka ba zai ba zai wani tasiri ba kuma shi ma wanda ya wuce baya da wani lahi kenan in kana wucewa cikin sahu wani ya tsaida ka kawai yi masa tsugi kawai ka wuce a gaya da kyago zai gane darasi a cikin wannan in ma ya kaka ne ke masa kai jahili ba da wuri ya wuce na'am maliki haddasan alqa'nabi an malikin an abin nadr maula umar ibn ubaidillah an busr ibn sa'id babu ma yunha anhu min al-mururi bayna yadayil musalli babu mai bayanin hanawar da ake yi mutum ya wuce a gaban mai sallah حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي, إلى أبي جهيم يسأله يا أيكيس زوى أبو جهيم تنبيرسا ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم akan me ya ji daga manzon Allah filmar ribai la yadayil musalli game da mai wucewa a gaban mai sallah faƙala abu juhaim sai abu juhaim ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce lau ya'lamul maru baina yadayil musalli da a ce mai wucewa a gaban mai sallah ya san maza alaihi mike a kansa ai ma za alaihi min al'ithim mike a kansa na zunubi lakana an ya kifa to da ya kasance ya tsaya har ya ƙare arba'ina arba'in khairun lahu shi masa alkhairi min an ya murra baina yadaihi na daga ya wuce a gabansa ƙala abun nadar abun nadar ya ce la adiri ni ban sani ba ƙala arba'ina yauman shin kwana arba'in ya ce aw shahran ko wata arba'in aw sanatan ko kuma me yake da suna ko kuma shekara guda manzo Allah yace da wanda zai ke da wanda yake wucewa gaban mai sallah alhalin yana da sutura da ya san abun da ke gabansa na zunubi to da ya kasance ya tsaya arba'in kwana arba'in ko shekara arba'in ko wata arba'in da shi ya yi masa alkhairi da ya wuce a gabansa wannan me yake nunawa izamu zambil mururi bayna yadayil musalli girman lahin wucewa a gaban mai sallah Allah ka ba mu ikon kiyayewa to sai dai wataran akwai larura kana so ka wuce an gane da kyau ko misali a ce an matse ka ne in na ce an matse ka ina nufin misali ko wani hutsari ko wani zawo ya koro ka in ka ce ka tsaya matsaloli ma za a samu ba matsala guda ba za ka yi kumya kuma ka bata masallaci kuma ka bata wallo to a wannan lokacin ya za ka in kana so ka wuce a sai ka yi kirdado ka yi hasashe da a ce zai aza sutura wannan mutunan da ina ne zai aza sutura shi in bai da sutura an gane da kyau ko to sai ka diba daidai a wannan wurin sai ka wuce shi kenan bakar laihin komi in kuma yana da sutura to dama wannan walillahi wa ni'ima ba za ka dai wuce ba ne a gaban mi a tsakanin shi da suturar sai dai ka wuce a bayan a bayan suturar wannan shine kenan a takaice wallahu ta'ala a'lam babu ma yaqta'u salata babu mai bayani akan abin da yake katse sallah حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وحدثنا عبد السلام بن مطهر بن مطهر وابن كثير المعنى معنى دكان دكان سو sun ba da labari anna Sulaiman ibn al-Mughira akhbarahum Sulaiman bin Mughira ya ba su labari an Humayd ibn Hilal an Abdullah ibn Samit an Abi Dharr qala Hafsun قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah yace yaqta'u salatar rajuli yana katse sallar mutum wa qala an sulaimana yace kuma daga sulaiman qala abu dhar abu dhar yace yaqta'u salatar rajuli yana katse sallar mutum idan lam yakun bayna yadayhi idan ya kasance a gaban shi babu qidu akhiratir rahali kwatankwacin bayan surdin raƙumi an gane ko a nan himar ne kawo ko a hiratin rahli haka ne kwatankwacin bayan surdin raƙumi alhimaru jaki walkalbul aswadu da bakin kare walmar'atu da mace ma'ana idan mutum ya wuce a gaban mai sallah idan ya wuce a gaban mai sallah ɗaya daga cikin abubuwa guda uku jaki da bakin kare da mace ya kasance kuma babu sutura to yana katse sallar fakultu sai na ce ma balul aswadi min al-ahmar min al-asfar min al-abyad to me yasa aka bambanta baki da ja da balgi da kuma hori faqala sai ce yabna akhi ya kai dan uwana sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah kama sa'altani kamar yadda ka tambaye ni faqala sai ce al-kalbul aswadu shaytanun abinda aka ce sai bakin kare domin shi bakin kare shaidani ne malamai suka ce ana nuhin mafi yawan rikidewar da shaidani yake yahi komawa a bakin kare حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة شعبة يتوكك حديث زواج منظم الله قال يتي يقطع الصلاة yana katse sallah almar'atul ha'idu mace balagaggiya wal kalbu da kare qala abu daud wa qafahu sa'idun wa hishamun sa'id da hisham sun kawo hadisin a matsayin mawqufi akan cewa maganar ibnu abbas ce wa hammamun da hammam a an qatada sun kawo ta mawqufiya akan qatada an jabirin daga jabir bin zaidin alabni abbasin akan cewa ibnu abbas ne ya faɗi maganar shine ma'anan wa kafahu sa'idun حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام أن يحيى أن إكرمة عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سمان ياتي ندق منزن الله ياتي إذا صلى أحدكم إلى غير سترة idan ɗayanku ya yi sallah ba da sutura ba an gane da kyau ko fa'innahu ya ƙata'u salatahu to yana katse sallarsa alkalbu kare walhimaru da jaki walhinziru da aladai walyahudiyu da bayahude dama du'uwa su ɗai walmajusiyu da ba majuse ma'ana masu bautar rana ko gumaka duka suna shiga a ciki wal mar'atu da mace wa yujzi'u anhu kuma yana isar masa idza marru baina yadayhi idan suka wuce a gabansa ala qadqadatin bihajarin ay ala rimyatin bihajar akan masafa da take tsakanin jiwa da za a yi dan dutse misali kana zamna haka sai ka dauki dan dutse ka dan jiwa ba irin jiwa ba wanda sai an shirya sai an yi haka a'a kana kana zamna sai ka dan jiwa dan dutse a haka to dan tsawon abin da za a samu shine abin da ake nihi in ya kasance a gabanka akwai sutura daidai da wannan dan jehor dutsen to idan suka biya ba zai yi ba ba zai yi tasiri ba qala abu dawud fi nafsi min hadha alhadith shay'un a cikin raina ina ganin akwai wani abu ma'ana hadisin ina dan shakkar ingancinsa kuntu udhakiruhu udhakiru bihi ibrahima wa ghayra wa ghayrahu na kasance ina tuna wannan hadisin ga ibrahim da ma wanda ba shi ba akan cewa wannan hadisin ko an yaya inganta falam ara ahadan jaa bihi an hishamin kuma ban taba ganin wani mutum ya rawaito hadisin daga hisham ba wala ya arifuhu kuma shi hisham ma bai ma san hadisin ba walam ara ahadan yuhaddithu bihi an hisham kuma babu wanda naga yana bada wannan labarin daga hisham yana nuhin in ba mu'az ba ma'ana wanda ya rawaito wannan hadisin ahsabul wahama min ibn abi samina ina tsammanin wahami na jingina hadisin zuwa ga hisham daga abu samina ne ya'ani muhammad ibn isma'il al-basri yana nuhin muhammad bin isma'il al-basri maula bani hashim maulan banu hashim wal munkaru fihi abun inkari a cikin wannan hadisin zikrul majusi ambatar majusi, majusi da aka yi wa fihi da kuma abin da yake a ciki ala kazkazatin bi hajar shi ma wannan lafazin abin inkari ne don babu ruwa da ta zo da shi wa zikrul khinziri da kuma ambaton cewa alade shi ma yana katsewa wa fihi nakara a cikin wannan hadisin akwai nakara a ciki ma'ana hadisi ne munkar قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن تبجن ونا حديث بإنبا محمد دق محمد نا إسماعيل با وأحسبه وهما كما إنا سماني يا سامو ديمواني لأنه كان يحدثنا من حفظه domin yana gaya mana hadisin ne daga hardarsa idan kuma na mutum na gai daga harda takan iwa a samu mi a samu kuskure kishiyar in ana kallo ne ana me yake da suna ana karantawa hadisin dai bai inganta ba حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا ناغا ونمتون أوجا تبوك ينا زمني فقال تبوك سنن وريني إن أكا هذا شد غزو سيكسن غزو تبوك فقال يتي مررت بين يدي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نابيا أجبا منظر الله وأنا على حمار الهالي إنا أكن جاكي وهو يصلي ينا تكين صلى فقال سيتي اللهم اقطع أثره يا الله ككاسي ساونسا مي كاسي ساونسا شيني ككاسي تهيرسا Allah ka sa kada jakin nan ya ƙara tahiya yace fama mashaitu alaiha ba'du ya ce daga wannan lokacin ban ƙara tahiya a kan wannan jakin ba jakin ya mutu idan kuma aka fassara shi da wata ma'ana ban ƙara tahiya a kan ƙawahuna ba حدثنا كثير بن عبيد يعني المذحجي حدثنا أبو حيوى عن سعيد بإسناده ومعناه زاد قال قطع صلاتنا يا كاسي سلم قطع الله أثره ألا يكاسي سونسا معنى ألا يسا كده ما يكارة هي قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا حدثنا حديثنا كرشي حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني حاء حدثنا سليمان بن داود قال سنتي حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك بابن شيا سبك أتبوك وهو حاج ينا ميشير تهيا أيكن حجي fa'iza rajulun muƙa'adun sai ya ga wani mutum zamne baya iya tahiya fasa'alahu an amri sai tambasa ya aka yi ga kada kawa hukun baka iya tahiya faƙala lahu sai ya ce masa sa'uhaddithu ka hadisan zan baka wani labari fala tuhaddith bihi amma kada ka ba da wannan labarin da na baka ma sami'ta anni hayyun matukar kashi ina raye kada ka ba da wannan labarin inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazala bi tabuk manzo Allah ya sabka a tabuka ila nakhlatin a karkashin wata itanyar dabino faqala sai yace hadhihi qiblatuna wannan ita ce alqiblan mu thumma salla ilaiha sai yayi salla yasa wannan itanyar ta kasance sutura tasu fa aqbaltu sai na fuskantu wa ana hulamun ina yaro a lokacin as'a ina sauri sauri hatta marartu bainahu wa bainaha har sai da na wuce tsakanin shi da shi da wannan itanyar tsakanin shi da suturar shi faqala sai ce qata'a salatana ya katse muna sallar mu qata'ahu qata'a Allahu atharahu Allah ya yanke sawunsa fama kumtu alaiha ila yaumi hadha daga wannan ban ƙara tahiyar tahiya akan cinanu ba tunanuna ba har wannan ranar da nake a ciki hadisin bai inganta ba amma irin wannan hadisan ana kawo shi min babi at-tarhib amma ba a jingina shi akan cewa ya inganta an gane da kyau ko sai a ce wani mutum a zamanin manzon Allah kun san ana ba da tarhibi canza murya ake wani mutum a zamanin manzon Allah suna cikin sallah sun sa alƙibla sun sa sutura da itanya sai ga wani mutum yana tahowa kuma maimakon ya bi a bayan suturar tasu sai ya bi me sai ya bi tsakaninsu su da sutura da ya wuce sai manzon Allah ya ce aka ce sai manzon Allah ya ce qata Allahu atharahu kama qata salatana Allah ya katse tahiyarsa kamar yadda ya katse sallar mu manzo Allah na faɗin haka wannan mutumin ya haɗe bai ƙara tahiya akan wannan takalmi akan wannan kawahun nasa ba hukuba akan mi akan wucewa gaban mai sallah in uwa masu girma a takaice dai uwa masu girma hatsari ne mutum ya kasance yana wucewa gaban masu sallah katse sallah da aka ce wa'annan abubuwan guda uku suna yi kare da mace da kuma mi jaki kare ma baki katsewar mi ake nihi malamai sun samu saɓani wasu malamai suka ce ya kata'u ai yubtilu yana lalata sallar mutum da wa'annan abubuwan ɗaya daga cikin abubuwan guda uku sun wuce gaban mutum wasu kuma malamai suka ce a ai me yake da suna yankusu ajarahu yankusu ajarar sala yana rage ladar sallah ne kuma kusan wannan maganar ita ce mafi inganci idan ɗaya daga cikin wannan abubuwan suka biya suna rage ladar sallar mutum ne ba suna mi ba ba suna lalata sallar mutum kwata-kwata ba ne domin ba a taɓa jin manzon Allah ya ce ba in kare ko mace ko kaza suka biya a gabanka ka sake ne ka sake sallarka wallahu ta'ala a'lam inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah